إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usuna da ke wannan unguwa ta hamtami a nan fadar jihar gombe yau muna yi ne na laraba wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan laraba yau hijira na da shekara dubu da hudu da arba'in da hudu da alama cewa an gama hawa ne shi ganga a wani wata Allah ta'ala ya samu dashi Allah ta'ala ya karɓi ayyukan na alkhairi kusakuranmu kuma Allah ta'ala ya fi idan ba manta muna cikin surutu yunus alaihi salam sura mai namba ta goma idan ka ɗauko jerin giyar suran alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 92 a wannan sura mai albarka yau za mu tashi aya mai namba ta 93 shine fadin Allah ta'ala wa laqad bawwa'na bani isra'il wa laqad bawwa'na bani isra'il mubawwa'a sidqin wa razaqnahum min at-tayyibat ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون جاء القرآن هنا بام الأباري كما لك الشيخ فرعون da Allah ta'ala ya kama da kissa a wannan sura cewa fir'auna ne karshen sa ya zo Allah ta'ala ya halaka shi a ruwa kuma Allah ya fito da gawarsa domin ta zamto abin lura ga waɗanda suka zo a bayansa wanda muka yi magana har yanzu gawar tana nan a ƙasar misira a gidan tarihin ƙasar wanda allah ya ƙaddara ya ce kuma iya da hanya zai iya ganinta domin ƙur'ani ya ce litakuna liman kalmaka aya domin bar ka zama izina da abin kula ga wanda za zo a bayanka to bayan wannan sai banu isra'ila sai shi annabi musa ɗin da sauran jama'arsa kuma nan ma za a shiga wani faifai na jarrabawa ke tunda abin na bahaushe samun duniyar ɗan kaza ko in ya samu nan ma zama ba za ta yi ba wani isra'ila sai allah ta'ala ya bar su da annabi musa alaihi salam bayan ya halaka fir'auna dama fir'auna shine matsalarsu to fir'auna dai allah ya kakasne shi sai annabi musa da sauran jama'arsa wanda su kuma ga kinan faifan zai dora daga nan ƙwar'an yake cewa wala ganin bawana bani isra'ila haƙiƙa bawana shi ne an zalla mun saukar da bano isra'ila mu bawa a sidiƙin shi ne manzilu karama tunda can an ce fir'auna ya fita da komai nasa gidajensu da dukiyoyinsu ya gadarwa wani isra'ila san fatatta da basu dawo wace komai nasu sai al'ummar annabi musa allah ya gadarwa su yi ne wa awar sana'a bani isra'ila da fadar fir'auna da gidajensu to he zamto mallaka wa banu isra'ila annabi musa da gida sabansa to sai allah ke cewa mun saukar da annabi musa da banu isra'ila mabawwa a sulke wani masauki na karama na karamci malamai suna cewa shi ne sham ko misir din warzaka nahum min at-tayyibat sannan muka musu arzikin at-tayyibat dada dan abubuwa kamar shuke-shuke da irin arzikin da Allah ta'ala ya musu shi masu dadi fa maktalafu sai Allah ke ce yahudawa wanda manzon Allah ya iske su a garin Madina ba su ƙibin manzon Allah ba bu saba ba hatta ja'ahumul ilm har sai da alkur'ani ya zo musu don al'ilmu alkur'ani ke ma'ana hata ji a hulkur'ani ba su ƙi manzan Allah ba ba su ce ba su yadda ba sai da gaskiya ta zo musu sai da ilimi ya zo musu dama an cewa ma ta farraku illa min ba'di ma ja'ahum bayyinatu ba su saba ba su ƙi manzan Allah sai da hujja ta zo musu ma'ana ba rashin hujja ba ne da dalili amma kawai halaka ce ta hausu tunda sun ce ai ya ariguna ko kamar ya ariguna abuna yahuda sun ce sun san manzan Allah kamar yadda suka ga ayin cikin suwa ta da littafin a taura ya biya da sa littafin da jina ya biya da sa duk an karanta musu sun san tarihin sa to amma da ya zo falan ma ja a hun ma'arafu bi kafaru da abin da suka sani ya zo ni suka kare su masa sai Allah ce fa la'anatu lahi alal kafirin hakika tsinon Allah ta tabbata ga kafirai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana musu da alamomin shi tun kafin ya zo shi ne manzon ƙarshen zamani amma da ya zo ya suka juya ba ya suka ce ba za su shi to Allah ya ce su yahudawa ba su saba ba hatta ja a kuma ilmu sai da ilimi ya zo musu al'ilmu shi ne al'ur'an wal bayan bi an da hura sunullah bayani ya zo cewa annabi muhammadu manzan Allah sidik da gaskiya wa dinihu haqqul kuma addininsa gaskiya ne duk wannan bayanan su zo a cikin attaura a cikin linjila annabi muhammadu zai zo da siffofinsa da kamanninsa da sunayensa ita linjila ma har sunayensa ta bayyana suna annabi muhammadu da wasu da inda zai zo da garin da zai bayyana da sauransu to amma iya bayyanar ya suke ci a asu ba su yadda ba ba su amince da shi ba ko allah ta'ala yake cewa wannan kin amincewar sai ja musu la'ana da tsinuwa abin allah subhanahu wa ta'ala shi ne allah ta'ala yake cewa فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة kuma ubangijinka zai yi hukunci tsakaninsu a ranar alkiyama fi ma kanu fi yaktalibun cikin irin abin da suke samu sabani da shi su bi manzon Allah din sun ki su bi alqur'ani sun ki to qur'ani Allah ba zai kare su ba kuma wani abu da ba su fahimta ba cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayani ya ce duk wanda ya ji wannan da'awa a matsayinsa na ɗan adam ko beirudi ko ba nasari ko pagan mara addini ba majusi ya iya imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to maza Allah ya ce illa kare min ahalin nan sai wannan mutum ya zama tunan wuta da shi in dai ka taɓa jin da'awar manzan Allah ka kika imani to abun Allah ba wani dalili da zai kare kanka ba za ka ce kai yahudi ba ne ba za ka ce kai ba nasari ba ne ba za ka ce kai ɗan gargajiya ba ne duk wannan hujja ba za ta karɓa wa Allah ba cin manzan Allah da binsa shi ne dalili ne saboda duk wani wanda ya je da ɓarɓishin wani addini wanda ba musulunci ba Allah ba zai karɓa masa ba wa man yabtaji ghayra al-islam dinan balan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah ya ce duk wanda ya je wa Allah da wani musulunci a matsayin addini to Allah ba zai karbe shi ba kuma a lahirin iya cikin tababbun mutane to waɗannan ayoyi a galibiya ba su fahimce su ba ko in sun fahimta ɗin halaka ta hukunsu a lahira bayan da za a yi a wannan lokacin na annabi muhammadu ka kafa hujja ka ce kai mabiyin a taurari allah ya kyale ka ko kai mabiyin linjiliya ne allah ba zai kyale ka ba domin hatta annabawan ma kansu da suna nan to sai sun bi manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kalli an fahimta kuma duk wani abu da Allah yi wa al'ummatan baya da annabawa na karama to Allah ya yi wa wannan al'ummar shi fiye ma da nasu domin darajar mazan da imansa sallallahu alaihi wasallam na ayatun gaba فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الله تعالى كتاب فإن كنت في شك إن كاظم تسكن كنت لشك مما أنزلنا إليك cikin irin abin da Allah ta'ala ya saukar ma to fasa'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabli ka tambayi waɗanda aka sako musu da littafi kafin zuwa kare daga ja'aka alhaqu min rabbik hakika gaskiya ta bayyana daga ubangijinka fala takunanna minal mumtari karka zamto daya daga cikin mutane masu kokonto kuma su shakka malaman tafsiri sun ce wannan aya tana cikin ayoyin da ake cewa alkitabu linnabi amma wal muradu bihi ummatahu kai tsaye manzon Allah yake wa magana amma waɗanda ake nufi da maganar al'ummar su an bayyana akwai irin wannan da yawa Qur'ani kamar ya yi wa nabiyu taqilla to ya yi wa nabiyu annabin ake kira ma ittaqilla al'ummar sa ake kamar ya yi wa nabiyu idza dallaqtumun nisa an kira manzon Allah an ce idan kuka saki matan kaga al'ummar su ake nufi to ita ma wannan aya tana cikin irin waccan aya da malamai suke bayani in ka kasance kana kokonto manzon Allah iya kokonto baya yi to kai dan wannan al'ummar in ka kasance kana kokonto da shakka a cikin abin da ya shafi alqur'ani game da ingancinsa ko tabbatuwa daga Allah yake akwai shakka da kokonto to sai Allah ya ce ka tambayi waɗanda suka zo kafin akwai yahudawa ai da nasara suna nan littafin su ya riga alqur'ani zuwa kuma akwai bayani na alqur'ani a cikin littafin su an fahimta hatta qur'ani yana faɗa mana cewa wa isqala isa bin maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad annabi isa alaihi salam ya faɗa banu isra'ila ya ce inni rasulullahi ilayhi ne manzon Allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura abin da ya gabata na at-taura na gaskata shi kuma sannan ina muku albishir wa bashirin bi rasul akwai wani annabi da zai zo wani manzo bayan lati ismu ahmad sunansa ma ahmad daga sunansa akwai ahmad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan magana ce a linjila wanda annabi isa ya faɗa mutanen sa ya tabbatar da zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to in ka kasance kana kokonto game da alqur'ani sai Allah ce fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qabli fayukbirunaka annahu maktubun indahum fit tawrah idan ka tambaye su za su baka labari qur'ani rubutaccen littafi ne akwai bayanin cikin at-taura akwai bayaninsa a cikin linjira wannan kitabi malamai sun ce kai tsaye manzan Allah ake yi wa shi amma wanda ake nufi da shi al'ummarsa ne kamar wannan ayoyi da na karanta muku a baya wakila kanan nasu ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallama mutane lokacin da manzan Allah ya bayyana sarrafa gida uku ne akwai musaddiq wanda ga bayyanar manzan Allah ya yi daidai mai da shi akwai mukazzib wanda ya karyata da'awar manzan Allah akwai shakun akwai mai kokwanto shi bai ce karya ba ne bai ce gaskiya ba wanda shi ne yadda al'umma suka tsanci kansu a wancan lokaci fa hazar kitabu ma a ahlu shirk to wannan aya ta zo kan masu kokwanto in kana kokwanto qur'ani ba daga Allah yake ba ko kana kokwanton manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce fasa'alil ladina yaqra'una al-kitaba min qablik ka tambayi yahudawa da nasara za su baka labari su tun tabbatar littafin su ya faɗa musu cewa alƙur'ani gaskiya ne manzon Allah gaskiya ne an fahimci wannan shine fas'al ladina yaqra'una alkitaba min qabl idan kana kokonto ka tambayi waɗancan wanda littafin su ya riga na ku zuwa annabi su ya riga annabi ku zuwa ma'anahu in kunta ayyuhal insan in kai dan adam fi shakkin mimma anzalna ilayka kana kokonto da shakka cikin abin da Allah ya saukar ma min al-huda ala lisani rasulillah na shiriya da ta rusa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa as'al alladhina yaqra'una al-kitaba min qabl to ka tambayi waɗanda Allah ya ba su littafi kafin zuwanka ka Abdullah bin Salam wa ashabi kamar Abdullah bin Salam da bid'a al-majalisa ta yashhaduna ala sirri Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yakbirunaka bi dawwati su ɗin za su baka labarin manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su sake baka labarin littafin da manzan Allah ya zuwa shi an fahimta ina fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'aka al-haqqu min rabbik hakika gaskiya ta zo daga ubangijinka fala takunanna minal mumtarin karka zanto cikin masu kokonto da shakka duk abin da ya shafi alqur'ani karka yi kokonto haka nan duk abin da ya shafi manzon Allah karka yi kokonto an fahimta domin gaskiya ce wanda ba irinta ba ta da kama manzon Allah dan aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babu dan adam din da Allah ya wanke shi gaba da bayan su kama manzon Allah duk wani abu da zai ƙara wa ɗan adam kwarjini da matsayi da girma da daraja to Allah yi wa manzon Allah shi Allah sai da ya tattale shi ne ya ba shi wannan manzanci manzon Allah ba a taɓa zarginsa da wani aibi a rayuwa ba Allah ya san irin halittar da yake saboda ka kar ka sake ka yi kokonto cikin abin da ya zo da gare shi shi kuma alƙur'ani maganar Allah shi siffa ce ta Allah kar ka yi da shakka ta zoma cikin siffofin Allah ko maganganun Allah ko abin da ya shafi alƙur'ani gaba da shi idan kana shakka kana kokonto to babu shakka a kiyama za ka tafi cikin munafikan mutane an fahimta ka gaskata da gaske ne kawai ka kore shakka da kokonto in Allah ya ce abu kaza sakamakonsa abu kaza ka yadda abu kaza kuma sakamakonsa iri kaza ka yadda an mun yi kaza mun yi kaza yadda Allah gaskiya ne ba wani abu da su guje kwanton wannan sautuka wannan shi ne imani kuma yi ne tauhi fala ta kunan da minal mumtari kar ka zama cikin masu shakka da kokonto na ayatin ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين Allah ya ce wala ta kunan da kar ka kasance cikin mutanen da kaddabu bi ayatin Allah wanda suka karanta ayoyin Allah fatakuna minal khasirin suka kasance cikin taɓaɓɓu ƙaryata ayar Allah iya kai mutum cikin hasara da tarewa kuma ƙaryata wannan sun cika laifi ce akwai takazibun bin lisan akwai takazibun bin hal takazibun bin lisan shine mutum ya ce ƙarya da bai yi ba gaskiya ba kuma da kafare su sun ce manzon Allah lasta musa da ba manzon Allah ba sun ce qur'ani sha'ir ne kahin an fahimta to wannan shine takazibun bin lisan akwai kuma takazibun bil hal ƙaryatawa ayoyinka bakinka bai furta ya ce ƙarya ba ne amma a cikin ɗabi'unka da mu'amalarka za a fahimci kana da kokonto kana da ƙaryatawa game da abin da yanzu misali abin da ya shafi harkar riba da rashin waɗanda da ake ta faɗa abin ya zama ruwan dare ɗazun da ma ina binciken wani hadisi cewa kwabo ɗaya in ma da shi a yanzu na riba to zunubinsa ya fi mutum ya yi zina sau 34 kwabo ɗaya yanzu mu ɗauka ai sai dai naira ko ita ce kankanin amfani naira ɗaya ta riba cinye ta ko amfani da ita zunubin sai ya linka ya fi mutumin da ya zina sau 34 haka mazan Allah ya ba da labarin su da su to kaga duk mutumin da yake da imani ya ji wannan to zai guje wa duk abin da ake samu a kan an fahimta to amma mutane da yawa sun sani ana karantawa to amma hankalin su ya ki ya dawo su gane hadarin da ke cikin abin an fahimta to kaga idan har mutum ya ci gaba da cin riba bayan ya ji irin wannan ayoyi da hadisai to in ma da ya ce riba ƙarya ne a baki ba to zuciyarsa ba zai ba duk mai imani in ya tabbatar da wannan to ba zai ba madau harkar bokaye da bokanci da tsafi manzon Allah ya hadisi cewa duk wanda ya je wajen boka akan wata bukatarsa ko wata manufarsa to manzon Allah ya ce ya kafircewa alqur'ani ne kafara bima unzila ala muhammad to kaga duk mutum mai hankali mai imani ya fi cewa zuwa gun boka ya yi daidai da mutum ya karyata alkur'ani ba zai ba in kuma ya je ya ci gaba da mu'amala da bokanci to babu shakka akwai ƙurƙushin shakka a zuciyarsa ka bude masu Allah ya wani ne ta kazi mu bil hal kuma duk wanda ya je wajen boka in jima'a yake ta sallallahu alaihi wasallama boka ya ce mai kaza ya koma gefe yake kokonto ke shakka an ce sai ya yi sallar kwana arba'in Allah zai karɓa ba sallar kwana arba'in mutum zai Allah bai karɓi sallar idan mutum ya je wajen buka ya ce nemo bakin rago ko ya nemo bakin jaki ai duk dama duk jaki baki ne abin da yake aron aiwa wani bayyana shi shi an fahimta to in ya ce ka nemi kaji kaya kaza kaza kaza kake shakka to zuwan da kai da faɗa ma maganar da yi ko baka yadda ba punishment ɗinka sai ka yi sallar kwana arba'in ana bai karɓi to al'ummar yau ga shi nan da yawa an maida wannan gun kasuwa an maida shi mutum ko damuwa ma ba a yi yau so daga irin wani ne ta kazibin bin hal ka karyata amma da yi ne yin kama da baki ba to Allah ta laki cewa kar ka zamto ɗaya daga cikin masu ƙaryata ayoyin Allah ko ƙaryatawa da bakin ko ƙaryatawa da yanayi ta kuna minal khasirin sai ka zamto cikin tabbakun mutane na'am ayatin إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون Allah ya ce innal ladina kaga waɗannan da haqqat alaihim kalimatu rabbik wanda kalmar ubangijinka ta hau kansu ta wajibta a kansu to su ɗin irin waɗannan mutanen la yu'minu da basu da imani malamai suka ce haqqat alaihi ne wajabat alaihi kalmar ubangijinka ta wajaba gare su to me kalmar ubangiji kalimatu rabbik ila la'anuhu wa an zuma malamai sun ce kalmar ubangiji ne shine la'antarsa duk wanda Allah ya la'anta ba shi da imani an fahimta imamu qatada kuma ce sukutillah fishin Allah duk wanda Allah ya fishi da shi ba shi da imani an gane ko kullu aya wa dilalat ko kuma dukkan wata aya da ta zo da manufofinta daga Allah amma shi ɗan adam ɗin ya ƙibin wannan manufofin to shi ne haƙaƙ alayhim kalimatu rabbi kamar azaban Allah ta wata bakare shi diddai inda aka juya ɗin waɗanda kalmar Allah ta halakarwa ko ta tsinuwa ko ta kamawa ko ta fishin duk in ta tabbata kan mutum tuba shi da imani kamar yadda Allah ya tsinewa kafirai jam'insu la'anar kafirina wa adala wa sa'ira kaga ba su da imani ke kamar yadda Allah ya la'anci iblis la'anahu Allah kaga iblis ba shi da imani duk wanda Allah ya tsine wa ko la'anun muayyan ko la'anun ghairu muayyan to mutum ba shi da imani kuna fahimtar wannan duk yadda za a yi in dai Allah ya ce yayi tsinewa abu yayi shi in Allah ya tsinewa abu to ba shi ba albarka a duniya da lafiya ba yadda za a yi yana ko ka same shi to haka dai abin zai iya zima ba rai duk inda Allah ya la'aci abu wallahi ka guje shi abin nan ba yadda za a yi daɗi abu mai imani kuma faɗawa cikin abin da Allah ya haramta gadan gadan to iya tabbatar da cewa ba kai imani imanin Allah ya kuri shi shine anan Allah ta'ala yake cewa duk wanda kalmar ubangiji ta waje ba gare su ta tsinuwa ko ta fushi ko ta azabtarwa to irin waɗannan mutanen ƙar'ar ba su da imani annahu la yu'minun ba su da imani na'am ayatu kuma ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم Allah ce walau ja'atuhum kullu aya da kowace irin aya za ta zo musu to la yu'minuna ba za su taɓa imani ba yasa kun ga zuciyar nan ita ce mahallin karfar imani kuma in aka ce mutum ba shi da imani to zuciya ce ta lalace ya samu aikin Allah ya haifi su ce kun ga wannan zulubar da kuke aikata wa ƙananan zulubar nan mutum ya yi gaza bai dawo ba ya ci haƙƙin wannan bai dawo ba ya ci bashin wannan ya zagi wannan ya yi gulman wannan ya yarda wannan duk irin wani abubuwan to ma'aikin Allah ya ce kamar baƙin ɗugo ne duk lokacin da ka yi zulubi sai a ɗinsa a zuciya dan dugo ne baki sai a dinsa a zuciya idan mutum bai tubo ba to wani dugon yana da ba za a buɗe shi idan ya ƙara zunubi sai a sake wani dugo a cikin zuciya iyayen zunubi ana ɗagawa iyayi har sai zuciya ta zama ƙarƙir shi ne rana ala ƙurubihim ba kan lokaci ba Allah ya rinanta zuciya ta yi baƙiƙir sanadiyar mummunan aikin da suka aikata duk wanda zuciyarsa ta rinanta ta yi baƙi shi fa duk inda ake ganin jini ba zai ganta duk kuma inda halaka take wallahi ne ba shi yasa zake ta mamakin wa'ansu a ce musulmai ne a ce suna sallah amma suna aikata wani abu zake mamaki to zuciya ce ta maka ce kai a matsayin ka na mai imani mai dama dama abinda za ka gani ka hango haɗarin to da ba za su manzan Allah ce zuciyar ta upside down ne an kiba ta duk wanda zuciyarsa ta kife ba abin da zai gina alƙai mutum ne ba zai dinga ci a ai cin abinci yake ta yasa kuka ta kuka na cin abinci na kuma har me ke ci ba yanzu mai imani ne faɗa ma wannan Allah zai faɗa wannan Allah zai faɗa cin abinci yake ai ba zai faɗa ba ko mutum ƙarara ya je aikata wani saɓan da duk wanda ya ji shi to sai ya tsire masa albarka ko mutum irin boka ya sa shi je ya nemi mahaukaci ya yi mara yi da ita mahaukaci ya yi titi ko ya yi ya yan shekara uku yan shekara uku ko ya je ya yi wani ko ya je ya binne kabari ta gona zuciya ta maka ce a matsayin kiran mumini mai dama dama irin wannan aikin kai kake ganin ba za ka yi shi ba to wallahi irin wannan masu aikata ba a kirci a waje kirkiri wallahi zuciya su lokaci zuciyar ta wuri ta yi baki kirin abinda za ka gano na alkhairi ba za ta rubuta shi ba abinda za a gano na shari ba za ta rubuta shi ba to wani shi ne haɗarin zunubi wa ɗan adam yawa yake taɓa maki mutum a je a kashe mutum a ɓallaka gidansa a kan dukiyarsa a kashe shi zuciya ta rufe za ka yi mamaki a ce mutum ɗan adam musulmi a bayan ƙur'ani mai tsarki a ce jefa a nan sa kuma ya jefa zuciya ta maka ce abin da kake ganowa na haɗari ce ba da gano su ba kuma abin da ya ja masa wannan zuciya ce ake mata zunubai a ɗaga wannan bai tuba ba a sake ɗagawa bai tuba ba har sai ji bakin zunubi ya mamaye zuciya sai ya ga shari shi ne alheri a wasa sai ya ga bidira an ce suna a wasa sai ya ga haram ya ce halal a wasa to wani ya fara cin tsirewa la'anar Allah to da kamar kiyaye zunubi domin zunubi shi ne ke rine zuciya kuma zuciya ita ce ɗan adam in ta gyaru mutum ya gyaru in ta ɓaci mutum ya ɓaci duk yadda za ka yi ka dinga yawa zuciyar ka sa'adi sana gyara ta imanin iya sa ta zama a cikin ta to sai mutum ya ƙoƙarin gama da wannan duniya lafiya amma babu shakka in muka saki zuciyar mu haka komai muna aikatawa to babu shakka akwai lokacin da za ka aikata zunubi ka ɗauka kamar ma wani aikin lada ka aikata ko ka zai kewa haram kana ganin kamar halal ka aikata duk wanda zuciya take kawo irin waɗannan wani gwamnati to Allah ta'ala ke cewa walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim duk ayar da ta zo musu ba za ta imani ba har sai sun ga azaba mai radadi sun wa yu'minu inda ma la yaqul iman sannan su imani a gudun imani ba zai amfani ba wa huwa mislu ma hasala li fir'aun irin wannan ne faruwa fir'aun ai fir'aun bai imani ba sai da halaka ta zo masa wa Allah kuma yace ba zai karbi imani shi ba inda al-ifrat a lokacin da ruwa ya nutsar da shi ya ce al'ada Allah ya ce yanzu kuma fir'auna sai za ka yi imanin za ka yi imanin su mai amfani shi kake saboda ka duk yadda za ka yi karka yadda zuciyarka ta yi baki da zunubi ka dinga kokarin tabbatar da kan cewa kana bin dokokin Allah kana kaurace zunubi idan zuciyarka ta kai kai zunubi ka yi gaggawar tuba ga Allah ka yi gaggawar istighfari ka yawaita istighfari to irin wadannan abubuwa ko da akwai zunubin Allah iya wanke zuciya ya zama to batare ne ta yi baƙi girin ba akwai hadisi da imam ibn majah ya fito da shi daga abdullahi dan umar Allah ta'ala wa manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam inna Allah yaqbalu tawbatul abdi ma lam yuqaddi Allah iya karbar tuba dan adam matakar mutuwa da ke masa duk zurubin da kai in dai mutuwa ba ta zo maka tuba Allah ne ka mutuwa amma in mutuwa ta zo Allah ba zai ka mutuwa na ma ya tuba فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ما التي سوى بيانة على فيما يأتي sannan Allah zai bayanin cikin abin da zai zo annahu man taba qabla fawati waqti tawba duk wanda ya tuba kafin lokacin tuban ya wuce fa innahu yaqbulu minhu tawbata to shi wannan Allah zai karbi tuban shi fa mislu fa masal fi zalika bi qaumi yunus to abin da ya faru ga mutanen annabi yunus alaihi salam annabi yunus alaihi salam Allah ya tura shi zuwa ga wata al'umma fa arsalnahu ila mi'ati alifi aw yazidu Allah ya tura shi wajen mutane suke dubu dari kuma sama da haka da ya je yake musu wa'azi ya suka bi irin salon waɗanda suka kareta annabawa duk su kareta shi da so kareta shi sai ya kai kuka ga makoki game da Allah sai Allah ya ce to in dai har ba su imani da kai ba to lokacin sai Allah zai halaka su a bayan ƙasa kawai. amma ka je kada ka fita daga gare sai da asuba in asuba ta yi ka fita ka kyale su kawai Allah zai halaka su to shi annabi Yunus tun da magariba tun kafin da yayi sai ya fice ba Amerika su ko mutanen da suka tabbas Allah zai halakar da su ya suka wasu ke neman sa sun tsoron sun gaba za su iya faɗan mani sun ajiye kayan yaƙi ina yi musu yake zama musulunta wallahi mun tuba mun tuba suka da mai karasa shi kuma lokacin da Allah ya ce fitan bebe ta to shi ma wannan sai ya ja masa matsala a Allah annabi ne mursali ne sunansa ya zo a ƙur'ani iya cikin annabawa 25 da Allah ya ba da labarinsa a ƙur'ani amma sai da Allah ya nuna masa cewa abin da ya bari ne suka zo suka dinga nemansa ina yunus yake iya ina suka ga baya nan hankalin suke tashi to da Allah ya tabbatar da kan cewa tuban nasu da gaske ne sai Allah ya tsaye da azabar da ya kasu an bayyana shine falaula kana qaratun amanat ba wata al'umma da imaninta ya amfanar da ita bayan zuwan azaba fa nafaha imanuha illa qauma yunus sai mutanen annabi yunus kadai su ne azabar ta taho sai allah tsere ta lamma amanu kashafna anhum al-khizya ko kuma kashafna anhum azab al-khizya fil hayatid dunya imanin su sai allah ta'ala ya dauke musu azabar wulakanci tun a duniya kun ga ce duk abin da ake shiga uku a kansa a duniya a zunubi ne ke jawo shi zunubi ne da suka tubar wa allah tuban gaskiya sai Allah ya ɗage azabar ya ce azabar kar ta same su shi kuma yunus ya tafi a wata ruwayar ya samu zai shiga ruwa ya tsallake ne to ya shiga ruwa ko jirgin ruwa sai jirgin ruwa ke tangal-tangal haka su kuma a wancan lokacin shari'a su shine in ana cikin jirgin ruwa yake tangal-tangal zai kibi to ƙuri'a aiki akwai wanda ya guje wa bawansa ubangijinsu ne akwai bawan da ya guji wa mai gidansa da aka yi ƙuri'a ya ta sauka kan annabi yusuf da isa ta hannu shi ke na kawai ka jefa shi a ruwa a ina ci dama in dai ƙuri'a ta hau kanka to ka jefa ka za a yi ruwa kawai shi ke na kaje kibiya cinye ka so kuma su tafiye su annabi yunus ana jefa shi a ruwa sai kibiya haɗe shi sai wani kibin masu haɗe shi shine faltaka mahul hutu al'uti ne a sam kifin ya haɗiye annabi yunus alaihissalam annabi yunus ya ji shi a cikin kifi wanda kifin ba ya sake zo ya haɗiye wannan aiki ya samu annabi yunus ya tabbatar da kan cewa ya yi wa allah bane shi ne cikin suratul anbiya allah ta'ala ke cewa wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna allan naqdir alayhi فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ظنون شيء النبي يونس عليه السلام أنا تمثل ظنون الذهب مغاضبا a lokacin da ya fita iya mai fishi ya yi fishi da al'ummarsa ba su imani ba sai ya fice kawai ya da shi fice wanda ya yi kafin lokacin da Allah ya bani dama to sai ya zama tuwon laifi ya yi wa Allah an fahimta zaha mughadirin fa zanna Allah la qadir alai sai annabi Yunus yake gargagan wannan kaman ba laifi bane tunda time din halaka su an ce in asuba ta yi ka fita ke yake ganin kamar ma ai magana ta riga ta kare ko yake su to wannan time din da bai cika ba sai Allah ya kama shi fa zanna Allah la qadir alai fa nada fi zulwan sai ga annabi Yunus ya yi kiran Allah a cikin dubbai zulman jam'in az-zulm na farko dai ga dubu ruwa na biyu ga duhun kifi na farko ga duhun kifi na biyu duk yes to da yake annabi ba gama garin mutum ba ne duk da wannan tashin hankalin da ya gani tauhidar su iya imanin su bai rushe ba sai ce la ilaha illa anta subhanaka sarki ya tabbata gare ka ba abin motar da cancanta sai kai ya Allah inni kuntu minaz zalimin babu shakka na zalunci kai ya gano laifin da yi wa Allah ya itirafi ya yi wa Allah da yi ba an fahimta Ah, an ce da mala'iku suka ji tasbihin annabi Yunus duk wani aikin alheri sai da yake da suka ji tasbihin sa la ilaha illa anta subhanak saka ji annabi Yunus a cikin damuwa ya suke cewa to duk a faɗa wa mala'ikun sama ta biyu ta uku daga wannan tasbihin ya zo kar a ɓata lokaci ya wuce domin mun saba jin muryar nan tana ambatan Allah a lokacin da ba a wala take ba sau da ka dinga ambaton Allah lokacin da kake walwala idan ka fada cikin wata rigima sai Allah ya cece ka da wuri amma yadda nan da nan da annabi Yunus ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ce fasa jamlalu sai muka amsa masa iya rubuta baki sa sai muka amsa masa wala janna hu min al-gham sai muka tsayar da shi daga wannan damuwar bakin cikin wa kazalika nunjil mu'minina Allah ya ce haka nan duk mai imani ne ke masa in dai mai imani zai fada cikin bala'i ya ce Allah to Allah sai ya da shi alƙawari ne daga Allah kai dai ka zanto mai imani kai ta da imani ka yasa a can suratul safat Allah ke cewa wa inna yunus la min al-mursalin iza abaqa ila al-fulki mashhur fasahama fa kana min al-mubadin sahama shine ƙara a akai ƙuri'a aka tabbatar shine mai laifi ya fada cikin wa fa kana min al-mubadin ya zamto cikin wanda suka halaka a suka nufe a ruwa falta gama hulhutu kifi ya haɗiye shi ya yi loma da shi wa ruwan mulim iya mai zartin kansa an fahimta allah ya ce falaula annahu kana min al-musabbihin da dai yunus bai zamto cikin mutane masu tasbihi ba kuna fahimta lalabisa fi basnihi ila yawmi wa'su Allah ya ce wallahi kifin nan ya zama kabarin su har ranar kiyama ya shige mu da dai baya tasbi wallahi da kifin shine zai zauna a cikin kifin har ranar tashin kiyama lallabi safi badin da yake ila ga wasu Allah ce fa nabazna hu bil ara'i wa saqi sai muka injiza kifin ya zo kan tudu ya amayar da annabi Yunus alaihi salam amansa akai kifin farko da aka haɗe wanda ya ɗaya yin amansa shi ma ya koma gefe ya aman annabi yunus wanda ba su namu bil ara'i wa wasaqi iya da rashin lafiyar jikinsu ya yayi yayi rauni wa ambatna alayhi shajaratan min nabi a take sai Allah ya tsiro masa da wannan kankana wannan da muke da nan kankana akwai sura shi da sai Allah ya tsiro masa da itaciyar kankana a hu ya kama sha'iya ta tsinci su da to kun ga tun da Allah ya nuna wa manzonsa abin da yi ba daidai ba da ya yi alatinsa to kai waye za ka sami Allah a wannan riga wallahi ba kai ba ba ka da wannan matsayi matsayin annabi mursali ya kuma kowa in ba mursali da kuma ba wannan amma mursali yayi wa Allah ba daidai ba amma sai da Allah ya nuna masa wannan shi ne irin abin da Allah yake so mu gani ba a yi zunubi a kwana lafiya in Allah ya ɗage ma ƙafa akwai lokacin da zai kama ka kuma wannan akwai farla ta tasbihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan tasbihi ne da duk abin da ya so ko ka a gaba musamman na damuwa ka dinga yawaita wannan tasbihi Allah zai kula da shi in dai damuwa ce da fargaba da baƙin ciki in ka jimanci wannan tasbihi Allah sai ya yi wani an fahimta tunda ya ce wa kaza daga nunjin mu'miniya din ne imani in ya rike wani Allah da ya kasa shi to Allah ya ce fa nafaha imanu ma illa qawmi yunus lamma amanu kashamna anhum azab al-fakir fi al-hayat ad-dunya sai Allah ya ce mata'anahum ila hin bayan sun Allah ya dauki azaba sai raya ka tsawon lokaci kuma annabi yunus din ya dawo cikin suka ci gaba da ibadar Allah an ce sai shekara sama da 40 sannan kuma Allah ya tafi kowa ɗaya bayan ɗaya bayan sun imani amma yimta to daga nan ba walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas حتى يكونوا مؤمنين Allah ya ce walau sha'a rabbu da ubangijinka ya so la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da kowa a bayan kasa ya zama mumini ba za a taba samun mutumin banza ba da Allah ya so duniyar duk haka za ta zama kuma an ce kafin duniya ta kare sai ta zama to duk mutanen kirki ne a duniya sai an nemi mutumin banza ma a rasa sannan waɗannan mutanen kirkin Allah ya ɗauke su gaba ɗaya su mutu sannan duniyar kuma ta zama to mutanen banza ne su sai kafin duniyar ta shi banza ce sai ya zama to mutanen kirki sun ma mai ta gaba ɗaya duk wannan ta'addancin da fasadin sai an da shi an bi Allah shi kadai kowa mumini ne sannan Allah ta'ala zai turo ta iska duk wanda ya shafi wannan iskar in dai mai imani sai ya mutu idan ya mutu kuma duniya ta zama to ala asharin nas sai mutanen banza su sake bai mai duniya sai kuma alƙiyama ta shafa su an bayyana to Allah ta'ala ya ta da yaso da kowa ya imani gaba daya a fa'anta tukurihun nasa hatta ya kunu mu'minina yanzu kai za ka iya takurawa mutane ka tilasta musu hisun sun imani ba zai ba har in Allah bai rubuta ka cikin masu imani ba za ka imani ba haka nan duk son mai so in dai Allah bai kaddara kana cikin masu samun rabo da imani ba za ka imani ba imani zaɓi ne daga Allah in ya zaɓe ka to shi ke da zai kestare ma asbabul iman in kuma Allah ya kaddara ma kai ba mai imani bane bayan da zaka yi imani an fahimci wannan to wannan shine ba ka iya takura mutum bai zo mutum mai imani har in ba Allah bane ya kaddara masa bane ya zuce shi daga nan ba
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله Mm.
ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون Allah ya ce wa ma kana li nafsi ba zai taba yiwa ba ga mutum nafsi ne al-insan ke nafsul insan bayan da za a yi ran dan adam ta zanto mai imani illa bi idnillah sai Allah ya so imani ba siyan sa ake ba ba gadan sa ake yi ba Allah ne yake baiwa wanda ya so daga cikin bayansa ba za ka taba azamtuwa mai imani ba a rayuwarka illa bi idnillah illa bi mashi'ati Allah ke haka a bayan shi shi kuma abdullahi dan abbas ya ce illa bi amrillah sai in Allah ya ba da dokar imanin ya zauna zai zauna wa an su malamin suka ce kuma illa bi ilmillah sai da ilimin Allah zaka zama mai imani yasa a duk lokacin da kai aikin imani ka gode wa Allah domin Allah ya zaɓi ka kai aikin imani kai sadaka a boye ka tahe cikin dare kana nafilfili amma ba dini ba ka yafi duk wani aikin imani ne ka taimaka nan ka tausaya nan ka faɗa alkhairi nan ka tone shari'a nan duk aikin imani har in Allah ya taimake ka yi wani aikin imani to tsaye a gun ka gode wa Allah kuma ka ce kana roƙon Allah ya tabbatar da kai akan domin shi imani zaɓi ne daga Allah subhanahu wataala Allah ke cewa wa yaj'alu rijsa ay al'azab ala allazina la yu'minun waɗanda kuma ba su da imani Allah zai sanya musu azaba duk wanda ya mutu ba imani to azaba ce makomarsa zai sanya kamunsa da azabarsa akan mutanen da ba su da imani na'am قل انظروا ماذا في السماوات والأرض Mm.
وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون Allah ya ce kulun duru ma zafi samawati wal ard ku duba ku gani mana menene yake cikin samai da ƙasa ma zafi samawati wani irin iko Allah ya girki a samai min ash-shamsi wal qamar wan nujum ga rana nan tana sama ga wata yana sama ga taurari duk suna sama kuma duk Allah ne ya yi su kullum people in yasma'u kowa iya da hanyar su dake bi kuma kowa akwai lokacinsa kowa akwai tsarinsa kuma ba a taba samun matsala wannan kadai ya isa ya sa ka sallama wa Allah ga rana nan Allah da yake da hikima iya so mu rayu a duniyar sai ya ɗaga rana sama da kilomita biliyoyi tsakaninta da sa- da saman duniya domin in ta matso saman duniyar ba wanda zai rayu ƙarfinta da zafinta ya fi ƙarfin ta zo kusa da ɗan adam ya rayu zai rayu sannan kuma wata da yake ƙarfinsa bai kai na ranar ba sai aka sanya ko iya kusa da mu ma amfani da haskensa ya yi mana sanyi mu huta mu yi bacci duk wani neman Allah ce ita kuma ranar aka yi sama da ita sosai duk da haka ga zafin ta iya zuwa zafin ta ya amfani mu a jirgin cikin mu ya amfani dabbobin mu ya amfani shukokin mu ya amfani gine mu duk wannan hikima ce ta Allah wanda ya yi wannan a matsayin ni'ima ga ɗan adam amma ba ma iya yi ga taurari zangin na sama a duniya mai masabiha waje Allah aru jumal lisiyati bayan adon da take kuma tana mana maganin shedanu waɗannan tauraron da kuke gani a sama haka Allah ta'ala ya tsara rayuwarsu dukkan gasunan a sama suke rayuwa shi ne kulun zuru ma za ka samawa ce ku zuba ido ku yi ta nazari wani irin abu Allah ya girki a wannan saman gasuna su zarto akbar makaluka ce la manya manya cikin halittun Allah subhanahu wataala sannan kuma ya ce ga ƙasa kuma ma za ka samawa ce la idan ka yi wa ƙasa ga albiha ga koguna ga duwatsu tunda ƙasar an ce Allah ya girka mata wa'ansu duwatsu zamto turaku ga ƙasa in ba wannan duwatsun ba ƙasar da ta ta kiba da mu gaba ɗaya shi ne waje Allah waje Allah fi ha rawasiya rawasiya shabikat rawasiya shi ne manyan manyan dutsuna malaman geography sun ce sun kai wajen guda bakwai a duniya su ne guda Allah ya ɗaure ƙasa da shi autada an gane ko jibala autada Allah ya mai da duwatsu zanto kamar kirkewar ƙasa domin kanta kifalin suna nan manya-manyan dutsuna a duniya sun kai bakwai wanda kana kula da wani a matsayin nima da Allah ya ga koguna da Allah ya tsaga ƙasa ya sanya su kogi ya fita daga nan yayin ya fita daga nan yayin duk kuma don mu Allah ne mu amfane su mu ji daɗin rayuwa sannan ga bishiyoyi Allah ya sa bishi wa'an suka dasa wa'an su haka Allah bai fito da su haka duk da muwai to wannan kaɗai bai isi ka salama wa Allah shi ne kullum zuru ma za fi sama wata wala amma wa ma tubni al'aya ta wani an kawai la yu'minu Allah ya ce kun ga duk irin wannan abubuwan da wa'azi da kula da irin halittun Allah da ya mana to gaba ɗaya ba sa amfani abubuwan da ba su duk mara imani wanda ba zai amfani shi ba da wa'azin ne wa'azi da kula da irin wannan a inna fi kalki samawati wal ikhtilafi layli wan nahari la ayatin li ulil albab duk mutum ba shi da imani ba zai amfane shi ba kai mai imani kadai Allah ke so ka kula da wannan ka ƙara girmama shi ka ƙara kadaita shi ka sallama masa ka yadda kai dan dukkin na da ne a cikin halittun Allah ba kai san kawai ba amma kai ne mai buɗe baki ka ce ko sama da kan za ta ba za ka yi ba kuma wallahi kai ne kake yi ka taba zuwa sama ma tukunan ka san sama ma ba ka san ta ba ko daga ido kace inda ka fasin gidan ka ya tsaya ka dauka sama ne karfin gidan ka ne tsaya amma ba sama bace ka isa ka ga sama kai yanzu wallahi ba ka isa ba amma dan adam da yake jabbari lera bihi la tunu mai taurin kai ne sai ga iya faɗar magana ta jabbiranci wanda ga duwatsu nan ga rana nan ga wata nan ga mala'iku nan ba su taɓa yi wa Allah ta kai ba ba su taɓa saɓa wa Allah ba ga wuta dai a duniya wuta ita ce wanda za a ce ita ce bala'i mafi zama bala'i tun a duniya duk abin da wuta ta fita kan za ta halaka shi amma wuta tsawa Allah ya mata da za a jefa a nan ibrahim a cikin ta ya ce ya na rukuni fatan wasu salamun Allah ya an ce a wannan yinin wuta ba abin da ta kona duniya ba a tuka tuwo ba an gane ko wuta ba abin da ta kona a wani ne sai dai ka shafa rawar ka sha ruwa ka ce biyu ka kwanta mata ka ta ta ta kyasa wuta wala ba ta kama domin ta tsawa da Allah ya to amma su ne Allah iya kira ka kai kaza ka bar kaza amma ka kira dan adam yana tawar kai yawa tubinil ayatu wan nutru an qawmi la yu'minu da wa'azi da ayoyin Allah ba su amfani da mai imani mara imani ko sai ba faɗo da su Allah ya samu cikin masu imani na ma ya ci gaba fa hal yantadiruna illa mithla ayyamil ladina khalaw min qablihim qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin Allah ya ce fa hal yanzuruna masu ƙaryata ayoyin Allah masu ƙaryata annabin Allah a ce ba abin da suke jira ya same su ne inda an musu wa'azi manzo ya zo an karanta an fassara duk sun ƙi su imani to yanzu abu kaɗai abu ɗaya kawai ake jira ya same su shine illa misl ayyamin ladina qalu min qabli sai irin kwanukan da suka gabata kan al'ummatan da suka gabace su kamar yadda Allah ya halakar da mutanen annabi Nuhu ya halakar da Adawa ya halakar da Samudawa ya halakar da mutanen annabi Shu'aibu ya halakar da Fir'auna to irin wannan kawai suke jira tunda su din ma an musu wa'azi an ja kunan nasu ba su imani ba to sai Allah kuma ya musu wa'azin da dole zaka ji tunda azaba da halakarwa dole za ka yi ba za ka yi ba za ka halakuwa to saboda duk wanda aka yi wa wa'azi ya iya ji to Allah ya ce abin da kake jira kadai shine irin abin da ya samu waɗancan mutane da same ka abin da kuma zai hana ya same ka alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine roki Allah ya ce Allah duk abin da wannan al'ummar tawa za ta yi ma ya Allah ina nema musu alfarma kar ka halakar da su a lokaci daya sai Allah ya ce ya kafa shikenan yace kuma inna rabbaka labil mursal ubangijin ka iya madakata kowa zai gama cikin jinsin zama Allah amma in ku kula ai duk abin da aka halakar da al'ummatance ba abin da ba yi wani abin ma'allin ka shi malamai su tarihi suna cewa ko fir'auna ba a taɓa hakaitowa ya ci nama ɗan adam ba amma yawan mutane dole suka ci nama mutane akan tsari akan neman duniya a yanki abu kaza na mutum a dafa a ci domin tsabar mutuwar zuciya da ƙebe ce wa zuciya duk wani aikin ta'addanci sai wanda kullum ke yi kawai fiye da wanda ma'ana aikata a wannan rayuwa to kaga ba dan alfarar manzon Allah ba da tuni sai labarin mai ba mu to shine illa misla a fa hal yanzuruna ba abin da suke jira ya same su illa misla ayyamin ladina khalu min qabli sai irin abin da ya samu al'ummatan annabawan baya kawo mutanen annabi nuhu da mutanen ad mutanen annabi hudu da samuda mutanen annabi salihu alaihi salam irin halakar ita kadai suke jira ko ta su sai Allah ta lafi ta to shikenan fanzuru ku ji ku dakata inni ma'akum min al-muntadirin ni ma ina cikin masu dakon ga abin da Allah zai daga nan ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين Allah ya ce summan najil ladina summan najil ladina summan najil rusulana sannan manzannin mu Allah ya ce sai muka tsayar da su duk manzo ba zai ga bala'i ba ba zai ga tasku ba haka da duk wani mai imani ba zai ga tasku ba zai ga bala'i ba amma inda duk abin da Allah zai halakar ya kama ya dammara ya halaka to Allah iya dagewa masu imani ban da sauci to sannan Allah ya ce manzannin muka tsallakar da su muka tsayar da su daga ganin bakin cikin duniya sai ce wallazi na amur haka nan masu imani su ma Allah ta'ala ya tsallakar da su min al'adab Allah ce kuma kazalika haqqan alaina haka nan muka wajabtawa kanmu inji Allah nunjil mu'minina ko nunajjil mu'minina duk inda mai imani yake to Allah ce yayi alƙawarin zai tsallakar da shi duk irin gargadar da aka shiga da irin asarar imani da ake yi da fadawa halaka kusa-kusa to inda Allah ya ma albarka kana da imani ana da zallabin da duk inda duniya ta rikici duk inda ake aiki safo to inda Allah ya ma arzikin imani to kai Allah zai tsallaka da shi ne wallafi na amalu Allah zai tsallakar da annabawa da manzanni tare da masu imani sai Allah ta'ala ya wajabta wa kansu cewa hakanan nunci da mu'minina duk inda masu imani suke muna tsallakar da su malaki cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi kamar annabi Muhammad da sahabbansa hina ta'azibil mushrikin a lokacin da Allah ta'ala yake azabtar da mushrikai domin Allah a wata ayyana cewa walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'u bil bayyinati fantaqamna min alladhina ajramu da annabawa suka zo da ayoyi waɗanda ba su imani ba mujirmai sai Allah ya musu intikali ya musu taking revenge aka ɗaukar sa a kansu in imanin su sai Allah ya halakar da su wa kana haqqan alaina nasrul mu'mini Allah ya ce haƙƙi ne a kan mutum kuma su imani in dai kana da imani ka je ka kwatar da hankali ba Allah iya kare ka kuma Allah ba zai saka kuma ta ba imani shine abin da Allah ta'ala yake gwama mu da annabawa ba in Allah ya ce zai yi wa annabawa kaza sannan ya ce masu imani in Allah ya ce zai yi wa mursalai kaza sannan ya ce masu imani imani ba aikin banza ba ne kuma imanin nan aikin alkhairi ne ke ƙara shi kuma aikin shari'i ya rage shi na kama ni misali da su ayyuka na alkhairi suna da yawa wanda suke sa dan ya zama mai imani amma musamman ayyukan da zaka yi a boye wannan suna zama sanadiyar karuwar imani kamar yawan taimako a boye ba wanda ya sani kamar tayi cikin dare kai wa Allah ibada kai kadai ba wanda ya sani kamar zuwa ka taimaki wani mutum wanda yake cikin musifa da bala'i duniya ya zanto kai ne sanadiyar da shi kuma ka ce ba wanda ya sani wannan duk ayyuka ne suke ƙara imani da zuciyar mutum ka dinga ƙoƙarin ɓoye yake kana a tsaye kana ɓoye ki ba ka so a san kai to wannan hanya ce ta imanin ka zai ƙaru kuma za ka fi ƙarfin shiga Allah ta'ala ya taimake mu mana albarka za mu samu tsaya insha Allah sai Allah ya kai mu gobe za mu tashi a inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a ga mahaifan mu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu muna ƙara addu'a da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ya ainihin shirye da mutabbatin madalici wannan wata da muke cikin sandaran Ramadan Allah ta'ala ya samu da cikin bayan sa wanda suka dace a wannan wata da tuni Allah ta'ala ya musu gafara ya shirin su Allah ya samu da cikin Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya dukkan wani musulmi da yake da bukata abun Allah Allah ka biya mana dukkan musulmin da yake neman tsarin wani abu abun Allah Allah ka tsare mu Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka kara mana albarka a wannan ƙasa da garuruwanmu Allah duk inda shari yake Allah ka tsare mu daga fadawarsa Allah kai mana arzikin imani mutul shi ya rabbal alamin assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh